السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من حمده ونفكه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke hallare a cikin wannan masallaci da ma waɗanda watakila suke sauraron muryoyinmu daga nesa muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna ta hiyyatuhum yau mai alƙaunahu salam وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hukunta maka kasance rayayyu a wannan safiya ta Lahadi wacce take yau goma sha biyu ga lissafin Ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yake daidai da yau ashirin da tara o ɗaya ne washe mai kwana ashirin da takwas ne yau ɗaya ga watan maris a kalandar yan albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallan asuba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azabta mu da ikilasi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukanmu ya sahale mana faɗan daidai karanta daidai fassara daidai da kuma yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashinmu zai ƙare a wannan duniya a jiya in za mu iya tunawa mun tsaya ne akan aya mai lamba ta ashirin da tara yau za mu tashi akan aya mai lamba ta talatin a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran ubangiji madaukakin sarki ya ce yau ma ta jidu maɗaukakin sarki ya ce yau mata ji da kullu nafsin ma amilat min khairin mahudara a ranar nan kowace rai kowane rai zai riski ko zai tarar da abin da ya aikata muhdaran a halarce wa ma amilat min su'in hakanan duk abin da ya aikata mummuna hakanan zai halarce zai gan shi a halarce tawaddu a wannan lokacin ne mutum zai yi burin lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma a ce tsakaninta da wannan aika-aika da ta aikata tsakanin wannan ruhi ko wannan rari da ɗanyen aiki ko ƙazamin tunaninsa da ya aikata a ce tsakaninsa akwai tazara mai nisan gaske wa yuhasibukum Allahu nafsahu Allah fa yana jiya muku tsoron kansa kar ku yadda ku fada fushin Allah ta yadda Allah in ya kama ku za ku yi nadama da dana sanin da ba za ta yi muku amfani ba wallahu ra'ufun bil ibad Allah yana haka ne saboda yana da tausasawa yana da jin kai wato ga bayinsa wannan aya abin da take nuna mana shine duk abin da muke aikatawa wannan rayuwa ta duniya tabbas abu ne da ake yin bidiyo tapin dinsa mu ma a matsayin mu na yan adam muna da dabarbaru namu da muka kera na'urori da suke ɗaukan murya wanda kamar wannan karatu da muke kullum tun daga karatun ɗaya ga wata har zuwa na jiya za a iya duba shafukan sadarwa musamman wanda 'yan damba suke amfani da shi za a ga duka an daura a darul hadis ne jibris ne ina ne duka ne social media na whatsapp mutum yana son sake sauraron karatun da muka yi zai iya sake saukarwa bi ma'ana bayan wanda an yi kana zaune za ka iya bibiyar waɗannan shafukan kuma ka saukar domin sake maimaita a sauraron karatuttuka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to in har dan adam zai iya yin wannan kaga cikin sauki zaka fahimci cewa Allah ya haka kuma shi yafi komai sauki yanzu dan adam ne yayi abun na dan murya wanda daga baya za a sake kunnawa a sake saurara dan adam ne yayi abun na dan hoto mai magana hoto mai motsi shine bidiyo inda an so da da kamera bidiyo za a iya da dan duk wanda muke zaunan nan a naɗi muryan da mutanen da irin kalan kayan da mutanen suka saka adadin yawan mutanen wannan bidiyon zai nada wanda daga baya za a zo a kunna a sake kallo ga nan mutanen ga sunan ga abin da aka yi to kamar yadda dan adam yayi wannan abin bai zama maka abin mamaki ba to kar ka sha mamaki wanda Allah madaukakin sarki kuma zai yi shine bayanin da Allah yake mana anan yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahdara ai Allah ya kare bayani da yace mana faman ya amal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata gwargwadon ƙwayan zarra na aiki ya rahu zai ganshi wa man ya amal misqala zarratin sharran ya rahu haka duk wanda ya aikata gwargwadon ƙwayan zarra bi ma'ana komin kashin abin kamar yadda dai Luqmanul Hakim har yanzu yake yi wa ɗansa ƙarami wanda ɗansa ƙaramin bai wuce shekara shida bakwai ba shi yasa yake ce masa ya bunai ya kai ɗana a cikin wasiyar da ya masa ya ce ya bunai innaha in taku misqalu zarratin min misqalu habbatin min kardalin fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ka sani ya kai dana karami duk abin da zaka yi wanda yake mummuna wanda wannan kuma kalubale ne akan iyaye masu yaya ko kalubale ne akan masu karban yaya da nufin koya su ko kalubale ne misali akan malamai musamman malaman makaranta wanda za ka kawo muku yara ba su hankali yara kanana da ake kawo yan aji ɗaya na firamare ko yan naziri duk wannan ba su da hankali a wurin kare yake sa ran su koyi hankali da wannan ne ma asalin tushen daukan malamai a asali ba a dauka sai an samu natsatse kamilalle abun kwatance a cikin al'umma shi yake dauka ya zama malami saboda ana son a gyara al'umma ne a gina al'umma domin gobe amma yanzu ba haka bane ko wanda ya bangan siyasa shi ne za a ce to ku je ku malamin makaranta ma dai a bashi saboda an rena sana'ar malinta din game yadda ba wai malanta ba har kiwon lafiya kuma wanda masana rayuwar dan adam suna cewa daga zaran an walakanta bangaren kiwon lafiya an walakanta bangaren karantarwa malanta kenan to goben wannan al'umma din is in doom bi ma'ana sun shiga uku sun lalace to ka dauki dan wiwi a matsayin malamin makaranta me kake tsammani ƴaƴanka za su koya a gunsa ka ɗauki mazinaci a matsayin malamin makaranta mai kake tsammani yaran makarantar za su kasance har yanzu ka ɗauki ɗan wiwi ko ɗan shaye-shaye a matsayin malamin asibiti ya kake tunanin goben lafiyar al'ummanka amma su 'yan siyasa kwata-kwata wannan abun ba shi bane a gabansu kawai ya za a yi su burge wanda suka yi musu ihun siyasa shi kenan a ɗauko su a saka don haka sai a iya kai masa marar lafiya mace ya lallaba mata fyaɗe nawa aka sami irin wannan a gurɓatattun ma'aikatan jinya ɗin kamar yadda malaman makaranta an sassamu su ma da zarar ka ɗauki gurɓatacce to haka nan zai gurɓata maka tunani ya gurɓata maka aiki kuma ya lalata goben al'umma kuma kai ne kake da zunubi duk lokacin da ka jawo wannan abin ka sani laifin zai koma yana wuyanka ne kai da kai sila ko ka zama dalilin sa gurɓataccen mutum ya rike aikin da bai kamata ce zai rike ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to dan haka duk abin da mutum ya aikata komin kashin sa zai gani kuma wanda wannan Allah maɗaukakin sarki a ranar alkiyama idan mun je zai sanya kowanne daga cikinmu ya kare kansa domin yana daga cikin tsarin Allah akan baiwa ɗan adam dama a ce to yanzu gashi ka zo wani da'u mawazin alkist yawon alkiyama za mu kakkafa ma'auni na auna ayyukan bayi a ranar alkiyama auna aikin kuma sikelin auna ayyukan Allah yana kama da sikelin gwada nauyin abubuwa kamar dai wannan abun nan na mizanin abin da ake sawa a jikin kotu za ka ga an saka nan ya yi nauyi ya yi rinjaye nan kuma ya yi sama ga kuma hoton wata mata makahuwa da takobi a hannunta wai bi ma'ana yadda ta jayi lakwaf ta nan za ta datse shi ne marar gaskiya to mizanin Allah shi kuma kamar dai kunne biyun haka yake lahu kiffata ne amma sai dai na Allah ayyukan ladan su ne suke yin sama sabanin na duniya na duniya mai kyawun ne zai rinjaye mara kyawun ko mai yawan ne zai rinjaye marar yawan sai ya zamo ya rinjaye shi wannan yayi ƙasa marar yawan yayi sama to amma a mizanin lahira kuma asalin ayyuka masu kyau su ne za su yi sama waman fakulat mawazinuhu da kuma waman kaffat mawazinuhu to a daidai wannan lokacin Allah zai ce ko za ka iya kara kanka a nan ne ɗan adam zai leƙa ya leƙa sai ya ce wa Allah wallahi rabbina makunna mushrikina tunda nake ni a duniya ban taɓa yin shirka ba to shine Allah sai ya mana bayani a cikin suratul yasin da ma wasu daga cikin surorin alqur'ani cewa fal yawma naktumu ala afwahihim a wannan rana za mu toshe bakunansu wato kallimuna aidihim hannayensu za su yi mana magana wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun sawayensu za su ba su shaida bisa ga danyen aiki da aika aika da duk wata shige da fice da suka dinga yi suna kulla makirce makirce da zagon kasa da wani abin da suka aikata na kazamin aiki a duniya hakan nan kafofinsu za su yi musu shaida ba iya kazamin aiki ba ayyukanka na alheri da za ka aikata na halartar sallolin kamsu salawat ka baro makwancinka ka baro shimfidanka ga ɗumin bargo duk ka bari ka taho ana sanyi domin ka ba da sallan asuba a cikin jami ka zo ka yi sallan azahar la'asar isha ka yi tarawihi a cikin azumi kana ta kokari kana kokarin gyara gobenka to duka wannan mutum zai gansu shine bayanin da Allah madaukakin sarki yake faɗa idan an je ranar alkiyama duk abin da muka aikata za a kawo su halarce يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة me ma'anan muhdara shine abin da suratul kahfi ta mana tafsilin sa za a baiwa kowa littafin sa shine idan dan adam ya duba littafin sai ya ce mali hazal kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha baya kyale mummunan aiki da mutum yayi kabira babba sagiratan kai baya baya barin wani mummunan aiki da mutum yayi karami wala kabiratan ballantana babban kan dama bana shakka zan gaishe illa ahsaha sai Allah ya ce wajadu ma amilu hadiran za su ga tu abin da suka aikata halarce kaga ba musu kenan shine bi ma'ana idan ranar alkiyama ta zo in ji Allah madaukakin sarki a cikin suratul isra'i Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi ulqihi ko da dan adam mun daura masa kyamara bidiyon sa kiyan sa wuyan sa kamar yadda su kyamara bidiyo suke daukar abun a wuya wani kuruji lahu yawmul qiyamati kitaban yalqahu manshuran ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba za a bashi a ce karanta yana fara karantawa kawai sai ai masa ai masa ruwayin din rayuwarsa gashi nan lokacin da yake lallabawa gashi nan lokacin da suka hada baki da wani gashi nan lokacin da suka aika aikan su ga nan lokacin da suka aiwatar da abu duka zai gani in ma sadaka ne kai a boye haka zaka ga abu babu wani kwana babu komai shi yasa Allah madaukakin sarki da yake bayanin masu munin aiki idan an tayar da su an kora su jahannama sai su fara turus turus ba sa so su je Allah zai ce mala'iku za su yi musu tsawa yau mai da'auna ila nari jahannama da'a ce ku shiga ana kora su to a daidai wannan lokacin ne idan Allah ya ga suna tarja sai Allah ya ce to ku dakata a muku bayani suna dakatawa sai gabban su su musu shaida shine Allah ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ul lahi ila an-nari fa hum yuhza'un hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون yanzu ai gashi ta kare muku a duniya an yi ta muku wa'azi an ce ku gyara an ce ku bari kun ki bari ku gyara kun ki gyarawa kun yi kunnan uwar shegu to yanzu ga ranar kin dillanci ba haushe ya ce ranar da hajjan mai gari ta bata ku a ranar kan za a samu karancin dillalai Allah ya ce to idan an tayar da wanda suka saba wa Allah a duniya an tayar da wanda suka aikata kazamin aiki a duniya an tayar da wanda suka yi adawa da karantarwar dokokin Allah a duniya suka aikata son ransu an tayar da su ilan nari suna cincirin do ana tunkuɗa su da ƙarfi sai a dakatar da su a ce to bari ku gane cewa ba kawai tura ku musu aka yi ba ɗanyen aikinku ne ya jawo muku aljaza'u min jinsil amal wato wannan sakamako ne da Allah ya kira shi jaza'an wifaqan sakamako da yayi daidai da irin ayyukan da kuka aikata bari jikin ku ya ba ku shaida domin ku gane cewa aikin ku ne ya jawo shahida alaihim sam'uhum sai kunnuwan su ce ai da mu aka je aka shirya rada aka yi maganganun da aka kitsa domin kashewa ne da mu aka shirya rada aka shirya maganganun da aka kitsa domin a yi fashi da makami asuwa ne domin a yi fyaɗe wa ‘yarwa ne saboda mun lura ita kaɗai take tafiya wurin aikinta kuma da nisa mun lura ita kaɗai take tafiya wurin tsarin rogo cina ne misali rogo ne ko mai sunan abin da suke zuwa doya tana zuwa cina da saro doya ita kaɗai don haka mu je sai ta sauka a mota mai kaza da kaza duk abin da suka aikata sai su ga gashi nan jikinsu yana musu shaida shahida alaihim sam'uhum wa abasaruhum da idaniyansu ido ya ce da muna kallon duk abin da aka yi sai Allah ya takaita mana don kar ka ɗauka in za a lissafa masu yin shaidar suna da yawa shi yasa sai Allah ya ce wa juludu duk jikinsu sai ya bada shaida shi ne a lokacin sai Allah ya saki harshen sai harshe ya cewa gangan jikin gaba ɗaya lima shahidtum alaina dan me kuke kafa hujja akan mu a gaban Allah bayan da mu da kudin dubutan za a tantsara mu sai wannan gangunan jikin nasu da fata da kunne da farce da yatsu da kafa da gashin kai da suturan jikinsu da suka yi wannan aika aikan tare sai su ce an ɗaka nan lahun lazi an ɗaka kulli shi Allah da ya sanya kowane abu ya zama yana yin yare akwai kare karanci akwai turanci akwai yarbanci akwai hausanci akwai kanuri akwai fillanci Allah da ya sa akwai yare mabambanta ya sanya tsuntsaye suke magana da junansu sauran dabbobi suke magana suna communicating a junansu kuma suna fahimtar juna an daka kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shi halice ku tun da farko shi ya bamu dama a yau mu yi magana kamar yadda ya baku daman yin magana kuna fahimtar junan ku a duniya tun a duniya ma mu muna yin magana ku ne ba ku ji kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahu kowanne daga cikin abin da muke kallo a duniyan nan yana yin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai dai mu ba za mu ji bane domin da za ka ɗauko loman shinkafa kamar ƙwaya hamsin a cikin cokali za ka kai bakinka sai ka ji suna magana Allah ga watsarwa za ka yi babu yadda za ka sa su a bakinka to sai Allah ya ɓoye wannan tasbih rigan jikinka tana yi komai da ka sani yana yi wa Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to amma a ranar lahira Allah zai buɗe musu bakunan su domin su yi magana su kafa hujja akan ma'abotansu masu yin aika-aika daga nan kuma sai makoma ta zama mummuniya shi ne abin da Allah yake faɗa a nan wai wa ma amilat min su'in abin da aiki mummuna da ɗan adam ya aikata sai ya fara burin ina ma a ce tsakaninsa da wannan sakamakon ya kai tazaran gabar da yamma wanda kuma ba zai yi ba a wannan lokacin yawa mutum zai yi nadama tabbas tun a barzak mutum zai nadama tabbas tun a nan duniya lokacin da malakul maut ya taho da ayari domin ɗaukar ransa in ya tabbata zai bar duniya zai ce rabbir ji'un ya ubangiji ka ce su kyale ni su ɗan sarara mun a bani lokaci la'alli a'mala salihan fi ma taraktu ina tsammani in an bar ni aka bani dama karo na biyu zan gyara aika aikan da nayi sakaci da nayi kamar yadda zai ce ya hasarata alama farattu fi jambillah lalle nayi sakaci a bani dama karo na biyu zan gyara to kuma a wannan lokaci ya riga da ya makara babu daman wani lokaci da za a bashi ya gyara in kana son gyara yanzu ne da kake cikin hayyacinka kana halin lafiya kana ji kana gani baka da wata matsala ta larura rashin lafiya kana da ikon yi ko kuma rashin yi sai ka ƙi yin abin da yake ba daidai ba ka ci gaba da aikata abin da suke daidai to a wannan lokaci ne kake da daman gyarawa idan kuma ka ƙi gyara zai zama maka nadama da dana sanin da ba zai maka amfani ba kamar yadda sa'adu zungure ke faɗa ya ce mu dai aikinmu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyanku ta zan kuka gaba da nadaman mai kyan gaskiya Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayinsa masu bin gaskiya da kuma aiki da ita shi yasa sai Allah ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah fa yana jiye muku tsoron kansa kada ku zo ranar alkiyama ya kama ku ta yadda ba za ku iya kwacewa ba wallahu ra'ufun Allah yana faɗin haka ne domin ku gyara kafin ku je ku can domin kun je can babu dawowa Allah yana tausayin bayinsa ne yasa yake ba su wannan shawara Allah madaukakin sarki ya shirye da mu a gaba sai Allah ya ce ni
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
Ubangiji madaukakin sarki ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske kuke kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku kul ah, wallahu ghafurur rahim sai Allah ya ce kul
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Kul, ka gaya musu a ɗi'ullaha war rasul, ku yi wa Allah da manzo ɗa'a, fa in tawallau idan kuka juya baya, fa inna Allah la yuhibbul kafirina, hakika Allah baya son mutane butulu kafirai, wanda ba sa ji, ba sa gani, abin da ransu yake so shi suke aikatawa. Waɗannan ayoyi guda biyu da Allah ya umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kamar yadda al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri ya faɗa al-Imam at-Tabi'in wato malami wanda tabi'i ne in yana magana sai kaji kamar wahayi saboda zurfin ilimi da zunzurutun tawadu da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi yace idda'a qauman muhabbatallahi wa rasulihi wasu mutane ne suke ikirarin cewa wai suna son Allah suna son manzon Allah abtalahum Allah ta'ala bi hadhihi al-aya sai Allah ya jarrabe su da wannan aya kul in kuntum tuhibbuna Allah idan da gaske kuke ku masoya Allah ne to ga hanya mafi sauki na samun soyayyen Allah fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku ya gafir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku wannan aya abin da take nuni shine idan kai masoyin Allah ne na gaskiya to soyayyanka ga Allah tana yin nuni ne ko kuma soyayyanka ga Allah tana bayyana ne kawai a lokacin da ya zamo ka makance wurin yin da'a da biyayya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kullum malamai suke karantar da mu a kaf duniyar nan babu wani wanda zaka rufe ido ka bi shi idon ka makance kuma ka dauka zaka bude ido ka ganka aljanna face Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan nan shugabanmu babban malaminmu na wannan mazhabi na imamu na malik wato al'imamu malik bin anas babban malami al'imamu darul hijira yana masallacin annabi a madina yana tare da almajiransa yake ce musu mamin na min ahadin babu wani ɗaya daga cikinmu illa yu'khaz wa yutrak face za a iya karban abin da ya bayar na fatawa a yi aiki da abin da ya bayar na fatawa wa yutrak kuma za a iya ajiye mai kayansa matukan an samu sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa sahibu hazal kabar sai fa mai wannan kabarin ya nuna kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne duk abin da ya inganta ba ƙarya aka yi masa ba ba ƙarya aka yi ba ka ce annabi ya faɗa don zaka ji akwai bayanai daban-daban na ƙarerayi misali kamar bayanan ƙarya da ake kawo bari mu buga misali guda ɗaya don ku gane ana yi wa annabi ƙarya wai wani ne ya zo gurin manzo Allah ya ce annabi talauci ya matsa mu ce talauci ya ce eh annabi ya ce to ka je ka yi aure wai sai mutumin ya je ya aure da ya auren kuma sai je talaucin ya ƙara dunkuwa to daman ka ɗebo kanka ruwan dafa kanka ina za ka samu nutsuwa sai ya dawo ya ce manzo Allah fa to gashi kuma talaucin ya ƙaru sai annabi ya ce je ka ƙara aure to wannan kaga ƙarya ne ƙarya ne ƙarara ko shakka kanka ya kan wannan maganar ƙarya ne wallahi wallahi annabi bai faɗi wannan maganar ba ai ta yadda zaka gane cewa annabi bai faɗa ba abun ya ce karo da ayan alƙur'ani saboda abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa shine wa man lam yastadi minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat duk wanda ya zama bashi da daul dukiya bashi da wadata bashi da arziki da zai je ya auri ya wanda ba baiwa ba bashi da kuɗi kaga shi aure da kuɗi yake in kasan talauci ya matsa maka baka da kuɗin da zaka iya me auren ya sai ka je ka auri me baiwa in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ne da kansa ya baka wannan shawara wa man lam yastadi minkum daulan wanda ya ga ba shi da wadata ba shi da arzikin da zai je aure ya to ba ma iya ya ba mu yanzu a zamanin nan muna da ƴan mata masu yawan gaske a cikin a cikin al'ummar mu to ka je sai ka duba gidan da da yake in ka je gidan kai kanka ka san wahala za ka sha me me ya kai ka sai ka ji mutane suna cewa aure yana tsada akwai inda in ka je sadaki kawai za su karba a nan daban din ba a za ka ga mutane suna sha'awar su cewa ka ko juru ne ko ina suke cewa akwai akwai wanda ake faɗa wai su sadaki kawai suke karɓa wannan tsakani har mutane suna sha'awar suna zuwa gudu da kuma yankin jigawa da sauransu akwai wanda su kawai ne ka je ka ba da sadaki su ka cika musu burinsu za a ɗauki ya a baka matukan sun yarda da salahan to me yasa ba za ka auri irin wannan ba me yasa sai ka je gun da za ka yi tambaya ta ɗaya tambaya ta biyu tambaya ta goma duka a zo a yi godiyan uwa godiyan uba godiyan kakannu duk wata biriya sai an yi a ce sai ka kawo kayan usa usa da wane da wane ne duka ai a wahal da kai tun auren bai je ba a zo kan auren ba da shiga kasuwa a ko kai ma ka biya ne to ka gani yara kanana masu sana wannan abubuwan da ma anzalallahu biha min sultan babu su a cikin tsarin aure wannan wasu al'adu ne kawai aka kakaba wa mutane sai ya sa auren ya zama yana wahalar da mutane to idan ka san abin da Allah yake faɗa shi ne in ka san ba za ka iya auren wanda za ka iya musu wannan hidiman ba ai wasu za ka samu na farko za a ce tun da yanzu ka zo ka yi wannan tambaya ta ɗaya ta biyu ta goma ɗin da ake yi da godiya ta ɗaya ta biyu ta goma duka da duk wasu tsarabe-tsarabe da ake na biki duka yi sai kuma a ce to za ka kawo kudin gyaran amarya ko dole za ka bayar in ka bada kudin gyaran amarya wannan fa duba sadaki ba ne sai kuma a ce to ka kawo kudin walima to ka gani su suke daura wa kansu wannan wannan ita ce magana ta gaskiya sai mutum ya ɗaura wa kansa ya ɗauki kuɗin ya bayar ya ɗauki kuɗin walima ya bayar ya ɗauki kuɗin sayan bakin amarya har yanzu ya bayar haka ne in an tattara masa kuɗin sai ka ga irin wannan tarkacen ya kashe sama da kusan dubu ɗari hudu ko ɗari biyar sannan kuma ya zo ya ba da sadaki ana dragin da shi yana ce dubu ɗari zai bayar ana ce bai kai rubu dinari ba rubu dinari yanzu dubu ɗari biyu da talatin ne shi a shi fa yanzu ya ɗarin nan zai bayar daga ƙarshe a ciki a ɗari da hamsin ina ma a ce ɗari hudun ka ɗauka ka bayar sadaki ya fi maka saboda sadaki ba shi da wani iyaka ta sama ka ba da sadaki mai tsoka a matarka wannan shine abin da ya fi a yabe su a ce sun yi bajanta kuma sai an zo gida a gaba haka bane to me me amfanin sa zai je taro nan ya taro can wani bawan Allah yana bani labari da wani ya je neman auren yar gidansu a misau ba adam bambani da ya tashi zai je irin gaiso nan da samari suke sai ya ɗauki motoci motoci fa ba mota ba ya ɗauki motoci aka yi kwamboy aka tafi gaishe da yayan amarya aka je aka gaisa kuma aka yi sha tara ta arziki kwamboy kamar irin da ake rikiyan gwamna aka gaishe da babanta aka gaishe da duk wani nata da aka sani bayan an gaida uwa da uba wani kaka ne wane ne duk wanda suke raye aka gaishe su to uban da ke mai hankali ne sai ya ce a'a wannan kan da kika samo shi daga garin nasu ne taho shi dan gidan wane ne ta ce bata sani ba ina kuka haɗu sun haɗu ne a gurin biki me ya sana su ta ce bata sani ba sai baban ya ce to ba ni sunansa irin yadda ya zo da wannan gayyan motoci za mu bincika aka ku tura bincike a garinsu ya ka samu ɗaki mafashe shi ɗaki ko bayi da wata sana'a sai sai bige-bige ko ta yi muna ne muna bige-bige to bige-bige yake a bige-bigen ya je wannan bacin tankariya ƙarshe dai uban ya ce ba za mu bashi ba ko ba bashi ɗin ba inda a ce iyaye yawa da iyaye za su ke irin wannan matakin to ai da an kawo gyara don haka dai wancan magana cewa annabi ya ce wai talauci ya dame ka kai aure in ya ƙara matsa ba ka ƙara aure sai ka mutu sannan sai ka gane cewa ba annabi bane ya faɗa babu yadda za a annabi ya faɗa haka abinda annabi ya faɗa shine ya ma'ashara shabab hadisin abdullahi dan mas'ud al-muttafaqu alayhi hadisi ne muttafaqun ala sihhatihi manzo Allah ya ce ya ma'ashara shabab ya ku taron samari man yastada minkumul ba'a duk wanda ya mallaki dukiya da koshin lafiya na mu'amalan aure duk abinda malamai suka fassara ba'a suka ce yana daga cikin jawami ilkalmi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi Allah ya bashi fasaha na faɗan magana ɗaya biyu a dunkule amma an tashi sharhi sai ka ganyi katon littafi kamar da ya gaya ma wani da ya ce masa manzan Allah na zo ka yi mini wa'azi manzan Allah ya ce maka wa'azi ya ce eh sai ya ce la ta gadab iya wa'azin da annabi ya masa kenan la ta gadab kada ka yi fushi iya wannan shine wa'azin sai mutumin ya ga wa'azin fa kaman yayi kaɗan ya ce annabi cewa ne kaman wa'azi ne ya dauka za a ce inna alhamdulillah a gama a ce to Allah ya ce kaza ga kuma aya ga shi in kai kaza zaka shiga wuta annabi sai ya tagaita masa Allah ta gadab faraddada miraran mutumin yana ta maimaitawa manzon Allah kaman dai kaman baka fahimci me nake nufi ba wa'azi nace kai mun annabi ya ce masa la ta gadab ni kuma na ji abin da ka faɗa din abin da nake nufi dai wa'azin da zan maka shine la ta gadab to da wani malami ya tashi sai ya cif gegen littafi ya kai kusan littafin gaban nan nawa ya sanya wa littafin latagadab da bayanai da komai da dalilai da wane ne ya ta kawa sai da ya katar littafi sai suka ce yana daga cikin jawami ilkalmi na annabi da ya ce manista da amin kumul ba'a duk wanda ya mallaki ba'a sai suka ce alba'atu an nikahu alba'a ana nufin karfin kuzarin kula da mata da biya mata bukata na auratayya wa nafaqatu zauja da kuma karfin aljihu ta yadda za ka iya kulawa da abincinta da abin shanta da sutar da komai nata shi ake kira nafar za ka ciyar da ita shi yasa ai in ka kula idan an yi maka haihuwa ba daura wa iyayen amarya iyayen matanka komai ba kai aka daura wa daman kai kai da ka dauko ai ka je gidansu ka ce yar kunnan na ga yanzu ta kai lokacin da za ta ke tiya da zama su ko mata haka Allah ya kaddara musu ta taso an an shafi tsarinta da kashinta a gidansu sai lokacin da ta kawo kan ganiyar da za ta taimaka wa gidan sai kuma dauke ta kai ta wani gida ta je ta karasa wannan da hankalinta da wayanta an ba ta tarbiyya ta je ta baza muku tarbiyyar a gidan kai kai da ka dauko ta da sharadin zaka ciyar da shayarwa da tufatarwa da dujinya da duk wata dawainiya kuma yanzu shikenan an maka haihuwa sai ka kora ta gidansu ko kuma sai ta yi ciki ga mutum ya sake ta da ciki ha wannan ba kana bane dan haka idan ka auro yar mutane Allah ya ce wa alal ta haifu maka wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kai bawan Allah da ka auro yar mutane ka kawo gidan ka sani nauyi ne ka dauko wa kanka cewa duk wani abin da take bukata na jari za ka bata jari take juyawa saboda kar hannun ta zama babu komai kwarai ina sauraron wani malami dan zaria yace a nan cikin zaria dan haka ya faɗa yace a cikin zaria can Kaduna state wani bawan Allah a tajiri ya yi aure kuma yana sauraron wa'azuzzuka na malamai saboda haka matarsa tana masa biyayya kuma yana ƙaunanta sai ya ɗauki naira dubu ɗari ya ba ta ya ce saboda shi ɗan kasuwa ne yana fita wurin kasuwa ya je baya dawa sai da yamma gashi ita ma tana juyawa tana samun abin da zai ke ɗauke mata kewa na sabin kuɗi suna shigowa ce wallahi matar nan da Allah ya sa mata albarka ya ce kuma dubu ɗarin wancan lokacin ta kai miliyan ɗaya yanzu kuma ka auna ka gani dan kwana-kwana da na saurari abin da malamin yake faɗa dubu ɗarin wancan shekarun ya ce ta kai miliyan ɗaya yanzu kafin ka ce miye wannan Allah ya sa albarka sai gashi tana da kusan dubu ɗari uku da hamsin kuma shi mai gidan nata shi yake saro mata kaya ya kawo kuɗin fa shi ya bata kuma shi yake saro mata kaya ya kawo ita kawai ta sayar da ta bashi kuɗi ya sake karowa sai kawaye ka san a duniya in ka wato aboki in ka rasa abokin kirki ka shiga uku abokanan banza kawayen banza suka zo suka ce mata ke ba kya kallo ke yanzu kawai kin ta kai ta sai abin da miji sun fa kawai wasu hasada ne tana zaune a cikin gida hankalin ta kwance da haka su sun rasa irin wannan bari su kubar mata suka lallaba suka zuga ta suka ce mata to yanzu abin da za a yi ai gare ke ma kina zuwa da kanki kiga yadda ake sare ba mamaki ma yana cin riba a cikin kudin da kike bashi ta lallabe shi kuma ka san maza generally namiji baya yin tawaye wa matarsa mai masa biyayya ta lallaba shi tace za su je biki rana kaza ya ce mata ba komai Allah ya kai mu sai ki shirya ku tafi suka shirya sassafe aka yi asubanci aka je aka shiga motan Kano in ji shi suka tafi birni suka tafi birni in ji shi suka je suka yi sarin kaya suka gama tsaf aka ɗauro kaya a mota an kamo hanya a kwanan dangoro aka yi accident ita kadai ce ta mutu to nan asiri ya samu kenan to don haka ana buƙatan da Allah ya ce wa alal maulidi mun takaita wannan saboda shi mutumin an kira wayansa ana cewa matanka fa ta yi hatsari sai yake cewa a'a bai san me yasa mutane suke da gaggawan yada barna ba suke kokarin hada ta da husuma ba matarsa ya san tana tsariya biki ta tafi yar gidan kawarta dan me za a gaya masa haka daga baya gano haka ya ji takaici abin da ya faru bincike ya tabbatar da cewa gashi kawayen kawayen suna mota suka ce tabbas mu muka yaudare ta yanzu kaga sun mata hasarar rayuwa mijinta ya yarda da ita ta ci amana da wace fuska za ta fuskanci Allah ranar alkiyama wannan Allah ne ya sani da ta buta ta yi satan fita ba yadda ta tambaya ta je ba kuma ƙarya ta yi gashi kuma ta mutu a wannan bangare na lalatan barnadu da ba su na ta je yi ba amma dai suna abin da ta yi din laifi saboda haka ya ku mata ku kiyaye shawarwari da kawaye suke bayarwa ba kowane kawa bace ba kowace kawa bace mutuniyar kirki da za ta baki shawaran da zaki yi in yace ya yafe yawa Allah ya saka da alheri idan mijin ya tausaya yace ya yafe mata za ta samu sassauci saboda laifin mafi girma na mijinta ne mijinta ta sabawa dan haka in yace ya yafe shi kenan Allah zai gafarta mata ubangiji madaukakin sarki ya yi mana ishara da cewa idan ka auri mace ta haifu maka to lalle rizquhunna wadata ta da duk abin da take bukata yana wuyanka wa kiswatuhun da tufafi ah to kaga za ka yi kayan jarirai ke kenan za ka yi mata sabbin kaya na daurawa wannan duba al'ada bane Allah ne ya ce ka yi dama bil ma'ruf za ka yi shi da kyautatawa in babu sarari kuma Allah bai ka sani halin da kake ciki amma kaman kai ina ga akwati uku zaka ka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana dan haka dai idan mutum bar shi da shi dama Allah ya san halinsa shi ya sa shi a wannan yanayin amma fa inda akwai magana ta Allah shine ka wadata su da wannan abin da ake bukata na tufafi da duk wani kayan alatu na farin ciki na dauke mata kewa saboda idan aka ce wani abu ya fita a ciki to bakinsu yakan canja babu ɗanɗano tana buƙatar cin kayan daɗi kayan marmari na kwaɗayi kamar yadda in junan ya shiga wannan kwaɗayin yakan zo to lura da wannan dai idan ka auro 'yar mutane ɗawainiyan kulawa da ita yara ta a wuyanka duk wani abin da da iyaye ke mata wallahi ya dawo kanka in bata da lafiya kai ne in abinci ne kai ne sutura kai ne iliminta kai ne ko da digiri nawa za ta yi yanzu babanta ya riga da ya gama duk abin da ya yi har ta kai ga wannan munzalin auren haka baka ita to saboda haka idan kana son manzon Allah ba rawa da kida bane so ko kuma kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zagaye gari a cika mutane kunni ana hayaniya ana hargowa ana shagali ana sharholiya da nufin soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyanka ga manzon Allah shine ka zama da tsatsi domin manzon Allah da tsatsi ne almajiransa gaba ɗaya ka bincika da tsatsu ne babu wani wanda yake rawan banjo amma ka kawai kaga mutum zoge da shi yana rawa yana cashewa an yi magana cewa idan manzon Allah yake wa ya gaya maka haka ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul atiu Allah war rasul she da su kuyiwa Allah da manzo biyayya fa in tawallu in kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son mutane waɗanda suke butulu asalin soyayyar manzon Allah shine idan annabi ya faɗi abu kar ka yi jayayya in annabi ya faɗi abu kawai ka amince ishara guda ɗaya za mu kawo don bamu da lokaci lokaci ya kore mana akan soyayya ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ake kiransa a Julaybib Julaybibi an ce mutum da irin masu tamukakken hancin nan kuma yana da wani siffa hakan nan marar daɗin gani kuma mutum ne haka ba iya wannan siffan ba irin mutanen nan ne masu barkwanci da haka yawanci laraba ba su ma damu da abubuwan da yake bai kan iya shiga gidajen sahabbai abokanansa suna barkwanci da mata ana yana yi suna masa dariya yana iya ba da abubuwa na ban dariya haka ne da yana ba su nishadi wata rana sai manzo Allah ya ce masa ni ba za ka yi aure ba ne sai ya ce manzo Allah shi yana gaye babu wacce za ta kaunace shi manzo Allah ya ce bari zan sama maka mata wata yarinya ta kai ta kawo son kowa kin wanda yake bude idon sai kalle ta mana kin wanda ya rasa manzon Allah sai ya je gidansu ya ce yana neman aure a gidan sai baban ya ce a ai manzon Allah kai kan ai da kira na kai ma ai mun baka ai manzon Allah sai ce ba fa ni bane nake nema ina nema wa jilebi ne sai ba sai baban yarin ya ce to gaskiyar magana annabi sai na shawarci uwarta wannan uba ya tafi gida ya samu matarsa yake ce mata to fa wance albishir ta ce zuma manzan Allah yana neman auren yarmu ta ce kai alhamdulillah sarko ta da annabi kai ai mun ji daɗi sai ya ce mata ba fa shi bane to awa yake nema ta ce a julaibibi ta ce a julaibibin yanzu a julaibibin ƴattan ashe yar kuma tana cikin ɗaki tana jin musu da harguwa tsakanin mamanta da da baban sai ya ce mata to ya zamu yi annabi ya ce na nema masa sai mu bashi ta ce ai ina ban da julebi bi kan ina ma a ce wani ne wata na daki yar tana daki sai ta fito ta ce ya umma ya ke mahaifiyata yanzu manzon Allah ya ce ya bada ni a mutum ku ce wai ba ba haka ba ni na yadda da zabin manzon Allah dan haka ni na yadda sallallahu alaihi wasallam shikenan sai kuwa aka je aka fara manzan Allah aka shiri manzan Allah aka daura musu aure an daura aure a satin auren aka fita yaki aka je aka gwabza yaki a wannan yaki dai manzan Allah da sabansa sun yi nasara amma sai dai a cikin gawaki da aka rasa akwai julebi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku bincika gawaki ku dauko mun duk wani wanda ya rasu saboda tsaban ma yawanci sahabbai ba su damu da shi ba saboda wannan barkwancin nasa aka je aka zazzagaya suka dawo manzo Allah ce musu hal tabkiduna ko kun manta ko kun akwai abin da baku gani bane suka ce kai manzo Allah mun karade cikin gawaki gaba daya mun tattaro duk abin da ya kamata manzo Allah ya ce ku dai bincika hal tabkiduna shay'an ko dai kun manta akwai wani wanda baku gani ba suka lalle ga a cikin mutane wanda suke rayu da wanda aka dauko gawaki suka ce manzo Allah mun gama fa yanzu babu wani saura sai manzo Allah ce lakin na ni sai dai ni kuma afkidu julaibi ba ni ko ban ga julaibi ba saboda haka izhabu fatlibu ku je ku nemo shi a cikin gawawaki aka tafi a duba nan a duba nan can sai ga an samu julaibi baina sab'atin min al-mushriki da tsakanin guda bakwai daga cikin mushrikai ya kashe su shi kuma ya rashin sa'a ta na takwas ya zo ya kashe shi manzo Allah ya zo ya tsaya akan gawansa hawa yana da sa'a idan manzon Allah manzon Allah ya ce julaibiban wannan shine julaibibi inji annabi qatala sab'atan ya kashe mutum bakwai sun makatalu sannan suka kashe shi ga gawakin bakwai din gashi kuma a cikin su manzon Allah ya ce huwa minni julaibibi shi ni ne daga jikina yake wa ana minhu ni ma daga jikinsa nake wannan wani irin kirari ne da yabo ya samu daga wurin annabi ai ko kai kaso a ce annabi ya ce kai nasa ne shi ma naka ne ita ko wancan yarinya Anas ɗan Malik yana ba da bayani ya ce bai taɓa ganin bazawara mai farin jini irin ta ba tun da yake. Mun san kuma waye Anas ɗan Malik daga cikin sabon manzon Allah. Gashi Allah sai hore mata arziki. Daga baya ta samu ta yi aure. Amma dai rufin asiri kan ta samu saboda albarkacin da'a wa manzon Allah to wannan shine cikakken ma'anan kul atiullah wa rasul shine kuma hakikanin ma'anan wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الكيرة من أمرهم idan kai masoyin manzon Allah ne na gaskiya to idan manzon Allah ya ce gabar kar ka kuskura ka ce kusurwan gabar ne ba ma ka ce yamma ba gashi dai gabar din ka dosa ma sai ka ce a kusurwa tunda ya ce gabar miƙe dotsar kawai miƙe kar ka yi kwana ba a yi wa manzon Allah tawaye soyayyan ka ga annabi shine ka yi masa biyayya a duk umarninsa law kana hubbuka sadiqan la ata'ahu innal muhibbu liman yuhibba muti'un inda a ce soyayya kai da manzon Allah gaskiya ne tabbas da tun daga suturan ka zamu gani suturan ka sak irin tasa tafiya maganan ka irin tasa duk wani abin da ya kamata a ce a wurin kasuwanci a ina ne fi kullu tasarrafatika naral islam zamu ga musulunci a aikace wannan shine hakikanin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nan zamu dakata saboda gurewar lokaci abinda muka faɗa ya zamo daidai Allah ya sa duka mu mai tarayya a cikin lada abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'an ya cire fahimtar kurakuran a cikin zukatanmu akwai tambaya ko ƙarin bayani